السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وجعلنا من النار يومنا عشرين أيشا هدوكو قوة محرم هجرا من زمن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبولا تدري هدودا أربعين دليل wanda ya daidai da uku ko na watan tara miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa inda ba manta ba muna cikin wannan risala wato ta goron sallah wanda muna magana akan abin da sabo ke haifarwa sharrin sabo zunubi matsalan ko tasirancin da sabo ke yi a mutum a shi karan kanshi kafin a zo wajen inda zai taba jikinsa ya taba addini ya taba ma al'umman da yake ciki kamar da za gani a cikin littafin wannan duka da muke jerowa abin da zai taba zuciya ne ko nan ba ta sha biyar yau tumridul qalb ai wa tusrifuhu an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi shi sabo tumridul qalba yana sa mara zuciya rashin lafiya wa tusrifuhu an sihhatihi sannan ya dauke zuciyar daga asalin lafiya da zuciyar lafiyar talau tana nan tangaran aka fara zunubi sai ya juya zuciyar ya dauke ta daga lafiya ya koma rashin lafiya wastiqamatihi da zuciyar tana tsaye daidai akan istiqama tana tafiya daidai in aka fara zunubi sai ya dauke zuciyar daga nan ya koma da shi ila maradihi wa intirafihi zuwa ga zuciyar ta koma mara lafiya kuma karkatattar zuciya ba yadda za a yi zuciyar da ta kangare a kai ta domin ta koma kamar dutse idan dutse zai zai zai zai ji magana to dan zuciyar nan za ta ji magana kai gara ma dutse da ita gara dutse saboda dutse wa inna min al-tijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' to wannan zuciyar ta fi dutse kan garewa saboda zunubi ya riga ya sandara da ita ta koma sandarariya ba komi a ciki sai sharri Allah ka tsare mu wa ta'thiru dhunubi fil qulubi kun ga tasirin da zunubai ke yi a zuciya ka ta'thiril amrad fil abdan kaman yanda ciyo ke tasiri a jiki idan ciyo ya kama mutum ciyon nan yayi zai rame ya mokade baya ci ma baya sha sai an kwantar sai an tadar ciwo ya kai tsanani ko ina na shi wani lokaci aka tambaye ina ke ma ciwo zai ce ko ina ma ciwo yake saboda ciwo ya kai ciwo to illar da zunubi yake ma zuciya ya fi illar da ciwo yake ma jiki in ya kama jikin yanzu dai ka kalli ko dankali ne aka ce ma mai ciwo wanda ya kamu sosai da sankaran nan ya za a yi da shi daga nan alajali sayarwa kuma in ya shiga cikin wasu mami zai masu sai ya bata su to haka zuciya cikin ta lalace za ta lalace ta koma kamar lalataccen dankali wanda ma aka hada da shi sai ta harbe aka za ta harbe mutane in zunubi ya kai zunubi wanda ya zauna da mai zunubi sai ya harbe da zunubin nan nashi ma kamar da yadda aka ce zama da mai walda ne ka zauna ko dai ka ji warin wutan ko kuma ya ya ya ya ya ya yi ma tarzabi ma ka wani da wannan wutan ta jikin abin nan din to haka mai zunubi yake in dai ka zauna da mai zunubi sai ya harbe ka ko kana so ko ba ka so sai wannan zunubin halin sa ya jafe ka balil zunub ai aka ce amradul qulub kai ai zunubai ma ba ma wai suke sa ciyan ba su ne ma asalin ciyan zunubi shine ciyan zuciya shi yasa aka yi ibn qayyim yayin wannan littafin sa amradul qulub da wasu ma wanda ba shi duk sun ai amradul qulub littafi suna nan zuciya idan ta riga ta yi nisa cikin zunubi to zunubin ne ma ciyan kawai wala dawa alaha illa tarkuha ba maganin ciyan sai dai a bazunubin idan ana so a ci abin nan ba kowane ciyo yana da magani maganin zunubi maganin abin nan shi ko zunubi shine tuba a bari idan ka zo ciyo kowane ciyo a nemo maganin sa to ciyon zunubi a tuba a bari to in ko aka bari zunubi ya jima mutum to ya ji masa ciyon da ba magani warkewa zai wahala sai dai an bari ya fito wala dawa alaha illa tarkuha وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كما يند وند دي يحنى رنش أبن دي تكيسو يتكين أبن دي قداما كانت له الجنة ما كانت الجنة ما واه والجنة شيء مكوما سا دو وند يكو كرية تدري يكين يدري كيسو تو الجنة شيء مكوما سا شيء لا تكيف أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى amma kaga wanda amma man taghafa wa athara alhayata ad-dunya don ta ne farko wa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wanda ya girman kai ya fifita wannan rayuwar ta duniya ita ce ya zaba ita ce yake gani mutummiya a wurin sa fa inna al-jahima hiya al-ma'wa to wuta ita ce makoman sa za a gama duk jin dadin da za a gama a koma a zama yan wuta shi yadda koma wanda yake kowa ba ta kawo wannan gidan na duniya idan ya koma lashara aka koma shi a wuta sau ɗaya aka turo shi aka ce ka taɓa jin daɗi zai ce bai taɓa jin daɗi ba sai dai wannan ne mutane ke mantawa mutum ɗan jin daɗin kaɗan zai ɗauke mai hankali na ɗan mintoci wanda yake ganin zai samu a wannan gidan zai ɗaukai ya bar na har abada ba wawanci da ya wuce wannan mutum ya fifita rayuwa mai ƙarewa akan wadda ba ta ƙarewa kuma a kwana faɗi wa mutane za ka ga mutane mun hamiku kowa abin da ya samu kawai duniyar nan yanzu nan akwai muhammad nan na san kusan shi wanda muhammad da ke tsawa tare da sarai mota ta buge shi ya kare shi ne ake magana a wurin wani motar ta buge shi ta yi rugurugu da shi amma ana kokon ana ta kan shi wasu sun sace mai mashin kuma yana cikin wannan halin an yi daga-daga da shi amma wani ya kullula mashi ta ga sun yi mamatan din shi wata wata kan wata ta mai ba shi wani bai ga wannan ya zama wa'azi ba abin da shi ma zai iya samun shi sai koma ya sace mai mashin ba mashin nan to gare shi shi an zama mashin da ma dai an buge shi wata wata mota ta da shi ba amma wani ya dauke mai ya dauke mai mashin kuma wannan jamilu ba ku duba ko jamilu nan da nake abin nan ba shi ba nan fairan da ba su ce karo shi da wani ya tukume shi ya ce ai shi ne bai da gaskiya ya ce ya ji in ma shi ne bai da gaskiya in ma shi ne ba dai macin ɗinka ya ɗan ɓaci ba to zo mu je in kai ka wurin inda nake gyara a gyara ma ya ce sam sai dai a gyara mai mashin ɗin shi a nan to ni mai gyara ne ya ce sai dai a bashi kuɗin gyara to nawa za a baka ya ce oho a bari ya kira ɗan uwan shi ya kira ɗan uwan shi ya ga an ɓata mai lokaci zai tafi aiki ya shi kuma ga jini duk a jikin shi a jiki ya ce to bari ni in ban kafin dan uwan na ka zo bari adana ka ba ni ma bari adana bari ni in ta zo ka ya zo nan marka bai dawo da dan uwan ya zo suka tafi da mashin din har yau sun tafi da shi kenan sun tafi da mashin din wato laifin sa yanzu ya kai a tafi a dauke mai mashin shi kenan yanzu ya waye ki ba kaza an gurgunta shi tun daga wannan lokacin har zai samu wani ba an gurgunta shi ku duba fa irin wannan musulmi ne ba mu fa ba wai ba wai ba ba kafirai ba ko kafiri ne wannan kafircin shi babba ne musulmi bai san tunanin tausayin ɗan uwansa ba bai san kyautatawa bai san za a je gaban Allah ba musulmi kuma sannan mutum ya koma ya zagin shugabanni yana ta so ne mugaye to inda irin ka ne ma da ma duniyar ba ta tashi ba a ce mutum bai da tunani ki karo da mutum ya ji ciwo kashi ya ji ciwo ka ce sai an gyara wa mashin ya ce mu tafi inda ake man gyara gyara ka ce ba ka son haka nan kuɗi kake so ya ce kuɗin nawa amma ni fa yanzu ban da kuɗi za mu kai wurin mai gyara na ya gyara shi ya saba duk zan ba shi kuɗi ya ce sai an kira ɗan uwan shi ya jira ya ce to kafin ɗan uwan naka ya zo bari ni in kan zo ka ya ban mashin ɗin amma wai da suka zo suka ɗauke mashin ɗin ya zama na har yau ba mashin ɗin sun tafi da shi yanzu wannan ma shi ma haka an ya ya ga ya ga da shi da mota amma ana kokarin a ga yadda za a yi haji wata wata dam da aka mace shi wata motar ta ce sai amma wani shi kuma yazo ya dauke mai mashi ya dauke mashi ne kaje fa irin al'ummar da muke ciki sannan mu goma mu ta cewa gwamnati ce bata kyauta ba ko yanzu wannan gwamnati ce gwamnatin ma ba ita ce hanya ce ta dace gwamnatin na wurin da da koyaushe ana ta kokarin a gyara hanya saboda kada mutane su shiga cikin wani hali amma wannan shi mugun shi shine gwamnatin ai sai zai kara daga daya wanda ya dauke wannan matan in shine sai ya daga daya hanyar ma a cigaba da yin haka yana dauke mutane kaya haka da abin da ka gani wallahi da laifin mu ba wani maganan abin nan ba wannan shugabancin nan da ake wani ana mana ne irin mu ma mu ne mugayen za ka taɓa mu irin wanda za su ma gasa mu yanzu shi wannan shi ne shugaba shine ne ma ba zai ba kudu wannan nan na ba ku labari nan mutum a aiko shi da miliyan biyar ya kai ma wani wai mutumin nan ya je ya dauki ɗari biyu ya ba wanda aka aikai wanda aka ba kuɗi miliyan biyar ka kai ma mutum ka cire ɗari biyu ka ba shi kai ka tafi da miliyan hudu da dubu ɗari takwas ɗari yanzu wannan in shi ne gwamna ba sai je sai da sai sai da jihar can wata ƙasa ma a ba shi kuɗi ya zama shi ne zai da in dai za a yarda wallahi mai wannan halin zai iya sayar da makasan in yana da iko zai sayar da ta gaba ɗaya shi a bashi kuɗi ya yi tunda kuɗi shi ya sani miliyan biyar a aike ka kai ka kai mutum ba ma wai ka raba biyu ba a'a mutumin nan ya cire dubu ɗari biyu ya bada shi ya rike ɗari miliyan hudu da dubu ɗari takwas to yanzu wannan shi ne ba zai ba kuma wanda zai iya yin wannan ya ga za a sayar da kai a shi kuɗi ba zai sayar da kai a shi kuɗi wanda zai wannan wallahi ya ga za a sayar da kai a shi kuɗi zai sayar da kai a shi kuɗi to ba gara ba su kowa ba da ga wannan haka mutane mugaye ai ta gaya masu ma to babu addini mutum bai da addini wani tun da ya taso bai san wani abu ba banda maganar yadda za a yi ya ta kawai kuɗi ya sani shi bai san menene duk abin da za a yi zo da mutum kusa da Allah yadda zai sa zuciya kai laushi ba zuciyar kamar ta dutse to shine matsala wannan shine babban abin da ake so lura in zuciya ta riga ta lalace komai ya lalace kuma ita ce ta lalace sai sa kake ganin mutane mutum zai yi wani abu kai kai sai ma ka rika shakka wai wannan dan adam ne to ya riga ya zama dabba ne kamar yadda za ku gani nan idan zunubi ya kai zunubi yana canza mutum daga ɗabi'ar ta dan adam ya koma yanzu duk ɗabi'un dabba shi yake da shi aikin da yake kenan ya fito to da wannan shine fa haka za ya kono shi wannan فهكذا يكون قلبه في الدار أي في جنة عاجلة في هذا الدار haka wanda zuciyar shi ta zama ya hana zuciyar shi abin da take so a wannan gidan haka ne ko ba an ce yana da aljanna makoma ba to haka ma a wannan gidan ma kafin a je lahiran ma fa haka za ya kunu qalbuhu fi hadha ad-dar haka nan ma zuciyar shi za ta kasance a wannan gidan na duniya ma fi jannatin ajila a aljanna wanda za a ba shi kafin lahira la yashbahu na'imu ahliha na'iman albattata babu wani wanda zai kama da masu waɗannan masu irin wannan zuciyan ba wanda zai kamance tuniya da su wajen jin daɗi kwata kwata a nan duniya zai zama hankalin shi kwance yana jin wani irin daɗi a zuciyarsa na kwanciyar hankali da natsuwa tun kafin ma ya shiga aljanna saboda haka sadda za a je aljanna ma an riga an ɗanɗana mai wani ɗanɗano na jin daɗi nan anan malawi ya riga ya samu wannan ya zo yana ji babu damuwa tare da shi duk waɗannan abin da ke sa damuwan nan gaba ɗaya da aka yi magana guda takwas a baya duk an raba shi da shi ba ruwan shi an tsare shi daga hammu an tsare shi daga gammu in ma tara ne an tsare shi daga huznu kasala babu ita ajazu babu ita ba mai bin shi baki baya tunanin wani ya masa sai ma kan shi ma mutane ke yi ballan tana ma su masa wani abin nan ba saboda haka duk waɗannan matsalolin da aka faɗa shi ne da su babu ajazu babu kasar duka an cire mai komi za ka gan shi da himma mai ƙarfi komi himma aliya in duk aikin da kuka saba ta ya wuce ka kamar yadda muka yi magana ran nan ibnu taymiya ya zo daga bayan la'asar zuwa magariba ya yi rubutu a ɗauko rubutun a ba wanda ya fi kowa himma wajen koyon kwafar rubutu ba zai iya kwafe shi ba cikin kwana bakwai shi ko ya yi ta cikin auyi to himma ce an riga zuciya wankarka komi wankarki saboda haka an samu rayuwa albarka ba zama mutum ya shekara ɗari ko ya shekara tamanin ba yana nan yana ta shirme ba shi ba ne ka yi guda yanzu imamun nawawi shekarar shi arba'in da wani abu arba'in da shida amma kalli da Allah ya sa mu rayuwa albarka wannan littafin yanzu da ya rubuta ka ɗauki guda ɗaya ma ko biyu ma kawai kan ma ai maganin kitabul azkar na shi tun daga riyadu salihin ka kalli wannan arba'unan nawawi ka kalli kitabul azkar na na Imam nawawi duk inda ka shiga duniyar nan akwai shi to da Allah ya karbi aikin na ga sharhi mutum wai ma wannan kaga ai sai wani gida ko amma yanzu ka to ga sharhi mu amma hada ai da mata na dauke kuma daga ciki yanzu dai ka dauki riyadu salihin ka gani kusan biyar rukan da ake da su an fassara ta da shi to ka kalli wannan Imam nawawi wannan arba'unan nawawi na ka kalla arba'una ne ba ya tattaro ya sa a ciki amma ka dubi yadda ibn rajab yayi masa yayi masa sharhi ya zo yi masa abin nan batun aiki duk in kana tafiya cikin littafin sai ka ja masa isara ne ka je ka duba ka gani abin da imamu nawawi ya cikin arba'unan nawawi wanda imamu ibn rajab ya masa sharhi Allah ne ya yarda da aikin shekara arba'in da shida ko aure bai ba amma ka kalli abin da ya yi a duniya har duniya ta nade ana kiran imamu nawawi da ya zai ɗauki sahihin muslim ya zuba masa sharhin da ba samu wanda yi wanda ya fi shi ba albarka ce shekara arba'in da shida ya yi mu ga munan mutum ya kai hamsin wani ga mu ga munan malam zani shekara ka nawa to ka ji ba aka kai nan mako ba wasa ba ne ba muke to ko ma mu ɗauka dai mun san dai ka girme mu to amma mun kokari mu ma gane yanzu nan da nace na akwai addaka ga baka ma tsara zuwa ba da kaji an ce gobe za a yi tambayi a littafin ka addan nan ka ga ba eh ba kare ba jin fama ha to kayan da wani ne ya rubuta muka kasa rikewa yaya wuce muka yi namu na kayan da wani ne ya rubuta to yaushe mu muka yi namu rannan ina karanta littafin da wannan yayi na wancan wannan aidul qarni yana cewa ya karanta sahihul bukhari ina jin ya kai ya dawo ya kai ya dawo ko so goma ne yace na manta tun daga bango zuwa bango tun daga bango zuwa fatawul bari fa ba wai abin da sai fatawul bari bango zuwa bango bango zuwa bango yace shi yanzu littafin ya zama masa ma abokin hira fatawul bari ba bango zuwa bango wajen so goma eh to kaji to kuma ba nan nan muka yi magana muka yi magana wasu malamai ba da aka yi magana wanda ya karanta littafi kaza so ɗari nawa a to ɗari bakwai ya karanta na manta wani littafi ne muka magana na manta so ɗari bakwai ya karanta shi ya karanta daga farko har ƙarshe ya koma ya dawo so ɗari bakwai to mu yanzu ko Qur'ani mun karanta so 700 daga bango zuwa bango to wani yayi karatun Qur'ani so dubu hudu daga baki ya koma daga bango zuwa bango ya koma daga bango zuwa bango mu sai dai bukun hunan surutu mutum a rayu kuma in ka zo ka kalli rayuwarsa ka girmai shi yayi wannan cikin ɗan rayuwar shi ɗan kaɗan mutum ya karanta alkur'ani littafin Allah so dubu hudu to ga mai dubu sha takwas da makaranta wanda ya zo mutuwa ya ku wacce kuka dubu goma sha takwas to dubu goma sha takwas kuma yana jin tsoro ya kuwa shi ta gan shi ta yi kuka ta yi kuka zai mutu ya farfado bayan ya suma ita tana kuka ya ce mu ji kuka ta ce ina jin tausanta saboda na ga alamomin yau za ka bar gidan nan da nake jin tausan kai da za ku kare kai da Allah gaskiya ne wanda duk zai je wurin Allah yana jin tsoro sai dai kuma ana so ka je kana fata kana fatan zai ma rahama ina da dan wani abu da nayi ina fatan in Allah ya karba wata kila ma rahama saboda na karanta Qur'ani daga bango zuwa bango so dubu goma sha takwas ina fatan ya anshi wani daga cikin wannan karatun da ne ina fatan ya ansa zai ma rahama to mu to nawa muka wani ma ya kai shekara 60 bai ma iya Qur'anin ba bai damu ba komai bai iya ba duk inda zaka dau Qur'anin ka bashi ko ka ba ta budo ma sura wallahi ba zai iya ba ka faɗi sunan sura ka ce ga Qur'ani budo ta ya shi Qur'anin nan sai dai ka gaji ka amshi ko kuma ya ruga ne ga zaka mai ka kuma ka masa sai ga dole sai ka sai yayi sai ya ruga da kudi yana dariya eh dariya bai ma damu ba ma zai tafi ya zama abun tun da ya ruga ma ya je zama mai wa'azi wallahi zuwa zai ta dariya ya damu ba da za a yi kace kace muna muna muna muna kan abin da muke so mu bila kuma duk inda mutanen nan suke nema nan muke nema inda suke so samun nan nan muke so muwa wai a baki ba amma aiki bai gaskarta abin da muke nema ba saboda haka wannan shine saboda haka su waɗannan za a fara jiyar da su daɗi tun daga nan wala ta sabanna anna qawluhu ta'ala kada kai tsammanin magana Allah tabaraka wa ta'ala da yace innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yace lalle masu da'a tabbas suna cikin ni'ima su ko watsatsu suna cikin wuta mai tsananin zafi kada ka dauki wannan maganan cewa maqsurun ne ala na'imil akhirati wa jahimiha kada ka dauki wannan wahala jin dadin a farko kenan kada ka dauki masu da'a cewa sai sun je lahira za su fara jin dadi tun anan za a fara tantana masu jin dadi irin na duniya hankalinsu kwance rayuwarsu suna jin daɗi suna cikin natsuwa duk sadda ka gan su cikin natsuwa abubuwan duk da za su dame su ana kubutar da su da su ba su ma san su ba abin da zai faɗo masu kafin ya zo ma an magani shi wani in matsala ce kafin ta zo ma an zo da matsalan matsalar ce maganin matsalar ce fara zuwa kafin matsalar ta in akwai wata abu da zai dame ka akwai wani abu da za ka yi akwai wani abu da ake bukata wurin ka kafin ya zo in na gida ne in na wata masifa wani abun nan ne sai kaga ka samu kuɗi da ka ka samu kuɗi da yawa sun zo sai ka fara tsawo ka gode sai ka ga wasu matsaloli a ke dama akwai abin da za a turo ma za ka turo ma sakamakon tun ba turo ba yadda ce daga Allah to da kan yi zo zai dame ka matsala ta zo za a kai kaza za a kai kaza kafin a zo abin bai fi dubu ashirin ba kai kana da dubu ɗari me matsala alhamdulillah abu ya zo daidai da ni ma na samu shi kenan sai kai magani kuma kullum haka za a yi dai haka mutu sai ma an je can wannan kaɗan ne wasu su ta mamakin ma yadda aka kake rayuwa su auna sana'a ka su auna abin da kake tunana wannan dai bai yi sai sai suke yi ne sai ke gaba amma kana kana ta jin daɗi su ganka cikin walwala su ganka cikin jin daɗi wani ya daɗe bai ganka ba ya ganka kamar za ka haɗu da shi ka ce mai wayo Allah sai ka haɗu da shi ya ce a'a mamakin da yake Allah ya rufa maka asiri ka bi Allah ka ga yadda za a yi ma tun anan kafin kan ya fito to naka wannan jin dadin ba wai sai an je can za a fara ba tun daga nan to da aka ce innal abrara lafi na'im ba sai an je can tun anan za a fara tantana kafin a je can su kuma fa su kuma wajhiniha su kuma waɗannan da aka ce wasan su su ma ba sai sun je can ba za a fara tantana ba tun anan za su fara shan wuya dan dana su wahala ku duba wancan kisan da makaranta na ibnu hajar al-asqalani ba zuwa yayi ba ya zo yana alƙali ya fito daga fada sai daga inda yake alƙalanci yana kan abun hawa ga yayi shiga irin shiga ta ban sha'awa ga dalibai gaba ga dalibai baya shi ko wannan kahiri bai bai bai majusi ya zo ya dauko kaya niki niki yana tun bala'i da ko yake yi yace tsaya if ayyuhal qadi if kaga ma malai da ni ba sai malam ba ko na ba to ai if ya inzo yazo yace tambaya nake da ita yace yi tambayar ka ba yahudi yace hadisin nan da annabin ku yace aljanna ita ad-dunya yace sijnul mu'min sannan kuma wa jannatul kafir yace duniya kurkukun mumini ce aljannan kafiri ce shi bai yarda da wannan hadisin ba yace ko saboda ni yace saboda shi ga shi kafiri yana ta cin azaba niki niki da kaya kuma shi kafiri ne ina aljanna take anan sai kuma ga ka mumini da ka kana jin daɗi kana kan wannan abin hawa ga mutane gaba ga mutane baya shine abun shi yadda ba kai kana mumini yanzu ka shi jin daɗi yace ina kafiri ai abun kadan ai ba nan bane ai idan aka kwatanta ma abun da mu in an je lashira in Allah ya karbe mu za mu ji dadi a can a ina ai ba a kwatanta wannan jin dadin ma wannan ba komai bane an kwatanta shi da wanda za mu sawa dan lahira kai ko yanzu wannan masifar da kake ta idan ka kwatanta ta da wanda zaka sha in ka je lahira in baka yi imani ba ha ai yanzu baka ma sha wuya ba sai ka je can yace ta ya wurgar da kayan ya za a yi in ba wannan wahala yake ka musulunta ce to ya ko musulunta wallahi ya musulunta in dai wannan azaba zai je kan wadda tafi nan zai je shi da wadda ta dan ku kuma kun ji dadi nan ku je ku samu wanda ya wanta in kaga kana cewa ba ka jin dadi ba kama gane ma inda kake bane kai ma'aukaci ne baka san menene Allah ya ma ba na wannan ni'imar ta addini da kake ciki ke za ka ce ka kana ga mu ya na san akwai rayuwa akwai wasu abubuwa na rayuwa amma akwai abin da zai dauke ka ko ka ji haushi akwai abin da ke dauke ma haushi idan ka ga baka ci ba ko baka sha ba ko baka yi wani abu ba kana tunawa da ni'imar da addini Allah ya yi ma ta musulunci ka san in ka mutu ya wahalar nan kenan Allah ya karbe ka dan me ba za ka gode ba ka doso sai na ce dai ni ina da shinkawa ne na jiya bana tunda mutane su kullum kusa suke kallo ko mutum kalli riga ta ko hula ta ce ai dan ya ga na sa riga ni kawai dan na ga ina dan mutane da yawa ne irin wannan magana su ce wani ban da matsala ne sai ka ce ni jaki ne ban san ban da matsala ni ina da matsala kai zan ga matsala ta na ruwanka da sai ka ji matsala ta to duk da aka irin wannan magana sai wani ya kallon ya ce ni ban da matsala ne sai sa ni wannan magana ni ba ina maganan matsala irin wannan kanana ba ce ba matsalar da ta kai ka mutu ka shiga wuta wanda nake miki kenan to in ka duk wata matsala da zaka samu a duniya in ta tsaya ya kace duniya ka je lahira ka tsira in an tambaye ka taba shan wahala za ka ci kai da kanka za ka ce ka taba ba to me kana zuwa aka sa mutum aljanna duk ko shi ko kowa san wahala duniyar nan wallahi wanda ya samu aljanna idan aka tambaye shi ya taba shan wahala dadin aljaman ba zai ce bai taba shan wahala ba sai ya samu aljanna akwai wanda ya fata ka aka sa shi da tsomi daya manzo al-awwal ghamsa din da tsomi daya a wuta zai mantar da duk wanda ya fata ka ya fi kowa fata ka idan ka tsoma shi a wuta ka tambaye shi ka taba jin dadi zai ce bai taba jin dadi ba yanzu da kai kake da duk duniya da abin da ke cikin ta aka ce ka bada ka a ƙara soma kanan ka yadda zaka bada ce ya ma bada ce ba za a amsa ba ko ma ka ƙara shan ka ɗanɗana ba za a amsa ba an nemi ka yi abin da ya fi komai sauƙi ka ci saboda ka koma kuma nan muka ga mu kaga wannan yanzu ya ka gani Ibrahim ibn Adham wata rana suna tafiya shi ma wani bai hude ya mai izgidi yana jaye da kare shi bai hudan ya kalli Ibrahim bin Adham ya ce masa wannan gemun naka da dingin karen nan da shi da shi a ruwa ne kala zani kai da kace ba mai mai ko ba kuma ji ba ai ba ta tare da ni ne saki na kake in nayi wata magana na aje gaba ni ji ina kaga ina sai zaka ce ta ake nake kallon ka ai ba kaga kan kudura nake ko ka fada haka ba to dole ne hakkin mai karantarwa ne ya rika juya yana kallon kowa na juya na ga kayi wani wuri ne shi ne lemon doka kudurin ka ji na tambaye kan nan da gangan na yi na gaba ka tare da ni ne na bugo ka ka dawo Ibrahim ibn Adham babba ne daga cikin jigajigan bayan Allah sai wani bai hude ya ganshe mai izgili yana jaye da kare shi kuma Sheikh Ibrahim yana da gemu dan ya mai izgili sai ya ce da gemun kada bindin kare na wane ne yafi wani a wurin Allah shi ne ce in kai ne za ka yi mai ka ji ko to shi ba mari yayi ba sai sun fiyar da kai ya ce tawa idan Allah ya kaddara muka je lahira Allah ya karbe mu ya karbi ayyukan da muka yi to karen ma mun fi shi balle bindin shi wane mutum muka je muka samu rahama Allah ba wanda ya fi mu daraja yace amma in aka yi rashin sa'a muka zama dan wuta to gara mu da gara karan ma da mu gaba da wanda ya shiga wuta menene kare ya magana kare kare na ka ce ya zama kasa kai ko ka shiga wuta har abada kas dabbobi za ta zama kasa ne kunu turaban za ta zama kasa ne kafiri wa yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba shi ma ka zai ce to in an je ka zama wannan su sun zama kasa an gama misali kenan an gama mai kaho ta tunkuri mara kaho a nan duniya yanzu wancan an mata kaho an ce su rama haka manzo Allah ya bada labari za a yi ma mai kaho kaho ta rama a wurin mara kaho da da aka tunkura an an gama masa komi an masa hisabin nan sai a ce su zama kasa an gama da su kenan su iya inda za su koma ba a ƙara ganin sun gama an gama na saura mu da aljanu dan ne matsala to an zo shi gauta daga nan ba da kare ma da mutum ba in dai wuce shiga to shi ne abin da ba da amsa shi ma dalilin wannan da ya ji wannan magana ya ga ba a mare ba ba a yi mai wani faɗa ba an ga mai magana mai shiga jiki ya ce gaskiya addinin nan shi ne ya kama da addinin da annabi ibrahim ya zo da shi sau da aka yi musulunta da haka ake musulunta tarbiyya islamiyya ta fi komi idan mutum yana da ita ko laifi yake yi ko zamewa ya yi nan da nan kana tunatar da shi za ka ga ya dawo saboda yana da ita dama amma kaga gwangwani wani dama bai da komi abin da ya sani inda zai ci abinci kawai daga nan sai nan daga go duk inda abinci nan yake kamar yadda ka san fifiyo duk inda abinci nan ya nufa duk inda abinci nan ya nufa inda kaga yana sunkuyawa yana tsugunna wannan ne ya gani fifiyo ta ga misalin shi nan gaba so na ta haka ne tarbiyya islamiyya ita ce gaba da komi kadiba da muka yi magana nan daga cikin magabata ina ga hasan al-basri ko wani na dai manta ai zuwa yayi ana shi fa yake bi bashi yana bi bashi ya tafi an mai alkawarin kudin shi a biya shi kudin shi ya tafi an sabbin bashi ya an so kudinsa sai ya zo yana tafiya hanya ya taka wata kazanta da ya taka kazantar sai ya ɗauka zai yarfe jikin takalmin shi sai kawai ta biki jikin gidan gidan wanda ya zo wurin sabbin bashi da ya hude ne sai ya sallamo shi ya fito shi kuma yana garma ya dauka kudin ne aka zo an sa su ne matsala ya ce ai yanzu ma matsalar kudin bace na riga na jawo ma kaina wata matsalar da ta fi kudin ya ce me ya faru ya ce na zo zan wuce na taka na jisa kafin karasa gidanka na dauka zan yarfe jikin takalmi na sai sai tsalle ta tsalle jikin gidanka ni kuma yana tsoron je kankare ta in kankare ma kai in batta na ban ma na jisa jikin gida na saba da shi shi ne kira ka mu jiya za a yi ba kudin ka bai cima sai maganan kudi na wannan babban sa'ata auna Allah sane da mu wannan abin da ya liki jikin bangon shi yake tunanin yanzu shi ya ga maganan kudin yace yanzu saboda wannan ka kira ne yace ai yanzu maganan kudi ba ita ake ba maganan da zamu warware wannan case din yake yi tunda na fata ma bango yace ka wannan addini ko tunda wannan wannan addini lalle wanda bai cikin shi yayi asara ya musulunta kuma wannan ba matsala ba ce ce to shikenan kai ma kudi na tunda ka musulunta ba matsala ba ce shikenan kowa ya tafi ba mai bin kowa ba shi ni da kai ya ka gani malam sani to in ƙara ma guda daga nan a tsaya wani shi ba ko yayi ya kama bakon kifi ba ko ya ci kifi aka gama yaya za a yi hannun shi ya daina karni sai ɓangaro bangon wani makwabcinsa ya ba shi ya ce goga a hannunka bayan ya goge hannun karni ya tafi kuma ya tuna yanzu to ya ɓallan ma makwabcinsa bango ba da izininsa ba ya za a yi alakira sau da ka yanzu neman a warware ake yi ya nemi makwabcin ya ce mai na yi ma ba daidai ba na ɓamɓaran ma bango na ba ba ko na ya goge hannu shi ne matsala muku da fitsarin da wane ne duk kana iya fitsari wa mutum katangama kama da mu ba ma za yi ba ko ta da an je can domin dai yanzu na san mutum ya fentin sa mai kyau ka zo ka fitsare shi ko bayi mutane za ka ga mutum ya shiga bayi maimakon ga ga ruwa ga komi ya yanda ya kamata sai ya jikin bangon ya fitsare shi ya fitsarin daga sai ya fitsara bangon kai inda za ka zo baka sani baka jingina jikin bangon ka kwato fitsari kuma auna ka ga yadda muke kwanaki da aka zo nan wurin wani wani wani wani wani ya zo zai aiki sadda za a sa waɗannan yan tari tari ɗin nan kananan nan ya ce shi mamakin da ya ji me yasa ya je ga bayin mata fes amma bayin maza dakal dakal na ce su ba sa fitsari daga gari su ko nan maza fitsari da suke bangon suke fitsarewa shi yasa aka yi wannan ɗan tari ne tsohon har rabi to fitsari da suke yi bangon to za a ji aka sa sabulu da soso ne a wanke bango to fitsari suke ko yanzu in ka je bayan mata ya fi na maza kyau a nan wurin ba ba wani ba saboda maza sun je wani sai tsaye daga tsaye su fara bangon wani ya gama abin da zai ya ɗauki roba kawai ya fara da ruwa da mun ji an ce ba robobi mun sawo wasu yanzu an zo an zuba amma duk da haka wani ga robai ga famfo ya buɗe kawai ya zuba ruwa ya gama abin da zai ya kore kawai ya zuba ba sai baro ma wasu in su sun zo kuma da zai zo ya leƙa ya gaba ya tsaye cikin da wannan abin ba kora ba sai tallafe ne mai kyau ya shiga wannan ba dabbanci bane to zuciya in ta riga ta lalace za ka ga mutum kamar mahaukaci yake duk abin da ake tunani a yi daidai shi ba zai daidai ba saboda zuciya ta riga ta kamu da ciwo dole ku gane karatun nan bi ma'anar kalma mutum ya yi amfani da buta ya baro ta wurin ya amfani da kaza ya baro ta wurin ka kaddara inda yanzu ba a yanzu kafin mu dawo nan lokacin ma da ke nan duk sun mutu sun lalace sai da aka kawo su to ka kaddara kawai abu a mutum ya amfani da shi ya yadda shi a wajen in kowa can yake yadda shi in ka bar ɗauka wurin da zaka yi ba zaka wuce da babu kamar wani ne shi ke da hankali shi ya je ya gan ma na mutanen sai ya tattaro shi ya kwaso ya maido amma wani na gani gobe ma ya tashi sai ɗauka je ya fita wajen ya dawo san jima mutane ko mu san mutane to zuciya ta riga ta mutu ba ta da tarbiyya kwata-kwata yadda ka san dabba haka zuciya take in zuciya ta lalace ɗabi'an mutum zai koma yadda ka san dabba a kai za ku gaishe gashi na karatun kanan cinye shi kafin lokaci to da aka zo waɗannan haka suke da haka wanda ya saba da wannan idan mutum ya samu ya zama mai ɗa'a mutumin kirki zai fara jin daɗi tun bai mutu ba wanda yake watsatse zai fara jin azabar watsewa shi tun a nan duniya kafin ya mutu kafin a je can shine nake cewa maqsur kada kai tsammanin wala tahsabanna shi da gaban magana kada kai tsammanin Allah qaulahu ta'ala magana Allah da yace innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim su kuma wazazu masu laifi suna cikin wuta kakka dauka wannan ya tsaya ne su masu da'an wai sai an je lahira su fara jin dadi tun anan duniya za su fara ji kuma kada ka ɗauka su kuma wasu sunan da za su sha azaba ya tsaya a lahira ne su ma sai sun ana nasu fara shin wahala maganar ta fito shi ne fakat din nan kakka maqsurun ala na'imin akhirati wa jahimiha fakat kada kai tsammanin haka ne bal fi durihi mufsalata a gidaje ukun nan mutum zai fara dandanawa daru duniya tun anan duniya zai fara jin daɗi in shi na kirki ne tun anan duniya zai fara jin daɗi wal barzakh da in an shiga kabari nan ma zai ji dadi sannan wal qarar da kuma in an koma gidan tabbata Allah ka tsare mu Allah ka samu daga cikin wannan wannan jinsin na farko a ce a nan duniya mu zauna ciki duka addini mu rayu muna musulmai mu mutu muna mu'mini idan muka shiga cikin kabari Allah ya kare mu daga wannan kariya wanda Annabi ya roka cewa mu roki cewa Allah ya tsare mu daga azaban nan ta kabari ya kare mu daga azaban wuta jahannama sannan daga fitinar rayuwa daga fitinar mutuwan kuma sannan kuma daga masihin dajjal kaga duk an kubuta daga waɗannan an zo cikin barza nan duniya lafiya lau a barza lafiya lau a darul qarat kuma shi afdal wa aula nan ne yafi ma su waɗannan aka za su samu guda uku to wannan shine ake so fa haula'i fi na'imin kun ga waɗannan suna cikin ni'ima kenan a nan duniya lafiya lau an shiga kabari an yi zaman barzakh lafiya lau an shiga can an je da ƙarshe kuma lafiya lau wa haula fi jahim duko waɗannan waɗannan watsatsu su ma suna cikin gida uku nan ko ina azaba a duniya azaba a cikin kabari bone in an fita kuma shine hande bonin ma a ƙara can ko hande hande ana ƙara da yawa nan nan wa abu a can bone can halɗen da a da ƙara duk ƙara su mala baka tsara mana cutar hande hande ma in bone can can ciki an je karshen bala'i Allah ka tsare mu to yanzu ne za a nemi wani ake so mutum shi zai zaba shi yasa littafi kusan na farko farkon da muka karanta ala ayi halin ta mu wani kake so zabi wani kake so kai akan wani halin kake so wannan na farkon wanda zaka samu duka uku dadi anan da barzakh da qarar koko wannan wanda za a zo na biyu anan azaba a can bone can hali da tsara masifa mutu ya zaba ya fito wahalin na'im illa na'imul qalbi yace kai akwai ma wata ni'ima banda ni'imar zuciya a ce ka zauna lafiya zuciyarka hankalinka kwance akwai ni'imar da take wannan wahalil azab illa azabul qalbi akwai wata azaba da ta wuce azabar zuciya a a tada ma da hankali ka rubuta jin dadi ku duba hankali idan ya tashi abincin da ake tunani da abin sha ruga ma ake abar shi kuma su fata ruga akwai ولهذا قال بعض الصالحين نهكني ولدك cikin nagartattun bayi bayin Allah yake cewa inna fid dunya jannatun yace kaga anan duniya akwai wata irin aljanna man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah wanda duk bai shiga wannan ta duniyar nan ba zai shiga ta lahira ba a nan duniya akwai wata aljanna wanda duk bai shige ta ba to a lahira ma ba zai shiga wancan ba shine samun waɗannan abin da aka faɗi wa yaqulu akhar wani ko yake cewa law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi lajadaluna alayhi bis-suyuf yace da sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun gane abin da muke da shi na wannan ni'ima ta addini da da luna da su da sun yace mu da takubba ma sun kwace kina dan su ne ba su gane jin dadi ba ba jin dadi na samun matsayi ko abin nan ba shi ne ba jin dadin da yake addini ga mai addini ba jin dadin ni'imar da ta kai ni'ima addini ga wanda Allah ya taimake shi gane addinin menene shi ya fito wannan magana tana nan cikin jawabul kafi dai shi ma ibn al-qayyim dan ba ta hujja shigo eh nan ma ta sha da al-mu'afi ay tusabbiru an-nufus wa taqma'uha wa tudfiha wa tuhaqqiruha hatta tasira asghar shay'in wa akharu yace kaga zunubi zunubi tusabbiru an-nufus suna mai da rai ya koma dan karami ya koma ba daraja wata kamauha tana kwankwatsa rai ta mai da shi baki ba bakin komai ba wata dafiha tana sa mai gaskiya wulakanta ran nan ya koma banzan rai wata hasiruha tana tozartar da rai hatta tasira asgharu shay'in wa aqaruhu hatta koma shine mafi asghara shay mafi kankanta abu ya koma wulakantacce wa aqaruhu mafi wulakanta kama anna ta'a tummiha wa tuzakkiha kamar yadda da'a tunan miha da'a tana dagare idan mutum yana biyayya zuwa ga Allah wannan da'an tunan miha tana bunƙasa rai wato zakiha tana tsarkake ran nan ya koma mai kyau wato kabbiruha tana girmama rai rai ya koma babba qala Allah azza wa jalla qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda duk ya tsarkake rai yayi da'a yayi biyayya ya rabauta rannan nashi ya ya bunkasa wanda koyo to zarkar dare ya wulakanta ya tafi wal ma'ana kad aflaha man kabbaraha wa alaha bi ta'atillah wanda bi ya girmama rai ya daga ta da yima Allah da'a biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abinda Allah yake so yana aikatawa iyakan gurgudan halinsa aqidatan wa ibadatan wa ikhwa akhlaqan wa adaban wa ahkama kamar yadda Sheikh Abubakar Al-Jazairi ya magana wajen aqida mutum ya tsare gurgudan iyawa wajen ibada ya tsare wajen halayen manzon Allah ya tsare akhlaq wajen ladubba na manzon Allah ya tsare akamu shar'iyya ya tsare iyaka wajen mu'amala kenan mu'amala yayi iya kokarin sa mu'amala ta kai kyau to wannan shine wanda yake ya rabauta wa kada khaba man dasaha wanda koyi rusa wadannan wajen aqida shirka wajen ibada wasa da ita wajen halaye mugu ba halaye mai kyau adabu duk abinda aka ce ga yadda manzon Allah yake an ce a ci shi a ci da dama shi ya ci da hagu in za a sa kaya a fara sa dama a cire hagu yake in za a fita a shiga yadda ya ga dama in zai shiga bayi yadda ya ga dama in zai kwanta yadda ya ga dama in zai komi yadda ya ga dama ba wai asali ma ya fito jiya idan aka ce a cire dama ya ce shi da hagu ne wayewa idan aka ce ayi kaza ya ce kaza ne wayewa duk ya juya abun nan kai ka ce shi ba mabi manzo Allah bane kwata kwata kalmar nan ta kalmar shahada ya rusa ta gaba ɗaya da bai sani ba tunda ai sharadin cewa Muhammadur Rasulullah sai da ka yadda in dai da gaske ne mutum ya yadda bayan ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai da aka ce tasdiquhu fi ma akhbara sai an gaskanta manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari ko ka gane ko ba gane ba inda annabi ya bada labari ka ce gaskiya ne sannan ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a duk inda yace ayi ayi istinabu ma naha anhu wa zajab sannan a nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar shi ma bai sannan wa Allah yubada Allah illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar mutum jiya jiya yadda ya ga dama ƙarya ne bai yadda da Muhammadu Rasulullah ba ƙarya ne to so da ya canza gaba daya to da saha ya wulakanta ran nan sai je kuma ya ga wannan wa azharaha ya koma ya bayyana wannan da'ar وقد خاب وخسر من أخفاها wanda ko ya boye ransa ya koma ya ya durfa ya dunkwace ta sai banna wa haqqaraha ya wulakanta ta wa sabbaraha ya mai da ita karama bi ma'asiyatillahi da saban Allah shi ya wulakanta ne wa ta'atu ay tukabbar dai ko tukabbiru nufus wa tu'al wa tu'azziha wa tu'izzaha saboda haka da'a tana ita ke girmama rayuka in ana biyayya zuwa ga Allah to wannan biyayyar tana sa rai ya koma babba mai daraja wato izzuha tana daga shi sa rai ya zama babba wato uliha ta dauka karan hatta tasira ashrafu shay hatta koma ta zama ita ce mafi girma mai daraja wa akbarahu wa azkahu ala ya zama shine mafi girma shine mafi wankuwa mafi daraja mafi daukaka kama kabbara nufus wa eh fama kabbara nufus wa sharrafaha wa rafa'aha wa azzaha ai mislu ta'atillah babu abun da ke darajar rai ya daga rai rai ya zama mai daraja warafa haran nan a dauka mai da ita kololuwa wa azzaha asa ta daukaka ta buwa ya ba ta daukar kaskanci kore ne mislu ta'atillah kamar yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku kalli maganar nan tana da gashi amin ba abin da zai sa mutum daraja rai sai daraja kamar bin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sauraron nufus wa dallaha ba abun da zai mai da rayuka kanana su wulakanta wa haqqaraha su tozarta ainatu ma'siyatillahi azza wa jalla kwatankwacin saban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare shi ma wannan magana dai tana nan cikin wancan littafi dai aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i kafi sammihi ma shita imma kitabu wa imma kutai ya fito sha bakwai lamba ta sha bakwai khasaful qalbi wa masxihi ai wa masxuhu ko wa alamatu khasfi wannan zunubi yana sa rai ai mai khasfu khasfu shine kamar misalin a ce da za a ce kasa ta rinza rai ya rinza ke ciki khasfu kenan masxu shine mutum yana raye amma a mai da shi ya koma dabba ga jiki jiki irin na mutum amma hali irin na alade ko na kare a halittar jikin shi gashi ne ka ganshi zaka gane shi wane ne amma ɗabi'un shi ko ɗabi'un ta duka bai da bambanci da na kare ko na alade shine masku ya fito masku da wancan da a khasaf shi a halaka ran ne a turmutsar da shi in ma za a fasa kaza ne ko me za a yi a halako shi amma shi ko khasfu masku shine wancan khasfu masku shine a juyar da halittar mutum ya fito to zunubi ke sa haka wa alamatu khasfil qalbi yanda za a gane ita zuciya an mata khasfu an nutsar da ita kenan ta halaka ko shine annahu la yazalu jawalan hawla sufliyati wal qahurati war rada'ili sai kaga mutum mai wannan zuciyar ba zai gushe ba jawalan kullun yana kaiwa yana dawowa shine jawal sai da kuke jin wannan irin hanya abin da nake ce mata jawala wannan hansar din nan tunda duk inda kai da ita ya tafi jariri muhimmanci yanzu a wurin mata jariri duk inda wannan wayar dai har kan gado har ina har ina za ka ganta can kusa da kusa da kai akan gado tawala in ko ba ta da caji yanzu nan da ka tada mata ka kace ta baka shayi da ka tada ta kace an kawo ta ta sa caji wani tabudin dadi wala kowai a ce an kwana biyu ba wuta sai ka tada mata ka kace tunda an kawo ta shayi ko ko kace mata tunda an kawo ta ta kace ta caji wani tabin murna kace gani a kai ma za ka ji wala zani sauna ka mutumin fa da zaka ganshi kullum a sahun baya a masallaci wani ma san gama sallah yazo ya tashi amma ran da aka kwana biyu ba wuta a unguwa za ka a sahun gaba ya zo da guri ya biya ka tashi a gaba gaba sahun gaba kuma ya zauna wurin har rana ta hudu bai taba zama a kai sallah zuwa ya zauna wurin ne askar har rana ta hudu ba amma ran nan tunda ba tashi zai zauna a masallaci har rana ta hudu saboda ya samu cikakken tashi yana shigowa tashi zai fara newa dama da yazo in yi tarar wani ya sa ko ya ya dudduba ce ina mai wannan ko ina tunanin ko taka ta cike ne ba isa caji ya da mai ba ru amma cajin abin nan ba abin nan za a yi na zuciya ai wannan bai damu mutum ba kuma gwada ku duba ba nan kasan ne har wata matar ta turma wa mijinta wuta saboda caji ba wuta an tashi shi zai sa ita za ta sa ta ce ta riga shi ya cire nata ya sa nashi daga nan aka fara fada fada ta bi shi ta kurma mai wuka har lahira aka tambaye ta ya aka ta ce ya dauko kan wai ta kuma ta danne shi ta kwace kaji wai ya fara dauko wuka ita kuma ta bi shi karfi ta kwace ta kurma mai har lahira ba ya mutu saboda taji shi yana ta ya riga ta tana ta ta riga shi wajen wurin ta taji saboda tajin waya mace ta kasa miji wannan wasu tsidannu su fito ana magana irin wannan wai zai rika ta wai ai bai kamata ai ana neman masa yanci wasu ƴan yanci ma ƴan neman masa yanci ne su ma za ba su neman masa yanci a kukkurme su da wuka amma ba daidai ba ko ne to saboda hakan ka gani to shaji to yanzu zuciya ya kake kallanta shi wannan zaka ganshi jawalan haula sufliyati kullum yana nan akan kankantaccen abubuwa kullum shi kasa yake da yana ma da dan kirki kirki sai ga yana ƙara baya yana ƙara baya yana ƙara baya yana ƙara baya har yanzu ga kana lalatacce wal qadurati da abubuwan kazanta nan yake yawo war raza'il da duk abu na rashin mutunci shi yake aikata saboda zuciya ta riga ta lalace kama anna al qalba alladhi rafa'ahu Allah wa qarrabahu ilayhi sabanin wannan kamar yadda zuciyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya daga ya kusantar da ita zuwa gare shi la yazalu jawalan hawla al-arsh shi ko ba zai wuce ba zai gushe ba yana zagayawa ne wurin al-arsh dan haka kullun abin da zai kai shi wurin yake ko yayi abin da zai daga shi da ya tashi zai ce subhanallah dan ya san tana tafiya sama yace alhamdulillah ya san tana tafiya sama la ilaha illallah ya san tana tafiya sama Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ya san tana tafiya sama shi yake ta aikawa abinda zai kai shi sama kullun shi yake sabanin wancan lalataccen abinda zai kai shi kasa shi yake razila kullun kaskanta ita yake aikata shi ko wannan kullun sama shi yasa dama can baya ulul himma muka ce aka ce bayan Allah su arwahuhum tahulu hawla al-arsh rayukan suna zagayawa ne wajen al'arshi su ko wadannan watsatsu arwahuhum tahulu hawla al-hushi su ko daidai matsayi su ci su shafi bacci su ci su shafi bacci ba su da wani abu sai wannan sallah ba ta iyawa ba ta iya tashi na gaskiya ne wannan kai ne baka tuna mun manta ba qaulul himma ko abun yana da fa'ida cewa yayi wani ya tuna ta abubuwa guda uku ya tuna yace mun sauro ko yace yayi ba sauro so da ya adabe shi sannan kuma ya je ka ga wannan da kanka na manci ya je bayi ko ya ne ya yi ka tuna mana mana ehe ya je bayi ya je hausa saboda bauta Allah ya je ga nauyin shi ya rabu ehe saboda saboda daraja zama bayi ba fa'ida ba ne ba amfani ba ne to kuma ɗayan ya je ina ne suna suna suna suna suna wasan banza shi da abokin hirar shi ya gane abokin hirar ne a cikin shi ya sa suka yi wannan zaman zaman banza ba nasara ba ne nasara ne ka zo eh ya jawo shi ya bari daga zoba ne mu koma wululin mu makaranta da kanmu amma dai abin da ake so a nuna mutane nan kawai mutum ya lura da yadda za a yi kullum kakka zama kai wulakantacce ne kakka wulakanta ranar naka domin lokacin da ka zama ta abun nan ba mun yi magana duk a littafin ne ya ce idan ka shiga cikin ka zo kai tunanin ka kaci ka sha kawai kai bacci tunanin ka bai da bambanci ba da dabba shin madarji salihin aulul himma yace idan dai tunanin ka kaci ka sha kai bacci ka shiga bayi to idan ka je bayin ka aje abin da ka aje a bayin ka jiya ka kalle ba ku da bambanci kai da shurin Allah saboda ba addini ne gaban ka ba auna to shine nan aka ce su bayin Allah arwahuhum tahulu hawla al-arshi rayukan suna zagayawa ne a wurin al'arshi kullum ran suna tunanin Allah kenan suna tunanin abin da za su yi kaza su daraja saboda Allah ya zabe su ya kusantar da su zuwa gare shi su ko waɗanda suke kwazansu su kuma dabi'a ta mai da halayensu su koma su kuma wa amma mashul qalbi wanda zuciyarsu ta zama shafaffa an shafe masu ita sun halaka fa inna min al-qulubi ma yumsahu bi sababil ma'asi akwai zukatan da ake shafe ta dalilin sabo ai masu masu kenan a canza halittar su kama tumsaku sura kamar yanda ake shafe halittar mutum yanda kamar kamannin sa take shine sura nan kamar yanda ake shafe ga mutum kamanni fa yasiru alqalbu ala qalbi alhayawan sai zuciyar mutum ta koma kamar zuciyar dabba alladhi shabahahu fi akhlaqihi wanda ya kama da irin halinsa a dabi'unsa wa maliki da irin aikinsa idan mutum ya aiki irin aikin alade kamar wanda bai kishin matar shi bai kishin ƴaƴansa to ƴaƴansa mata to sai a shafe mai hankali sai koma kamar dabbar da bata da wannan kishi ita ce alade idan kuma mutum takamar shi ham ham ham da kwaɗayin duniya ko ta yaya ta zo shi soke sai ya samu ko ta yaya ta zo sai a maida shi kamar kare yadda suke rijau wajen mushe kowa ya tazabtara in karnuka suka gane akwai mushe a can suka jiyo kamjin shi za ga wannan ya fito ta nan wannan ya fito ta nan wannan ya fito ta nan duk sun tsinka yi mushen nan je wurin suna ta faɗa wannan na zabtara wannan na kai ma wannan ciro to haka su ma suke to ɗan duniya kenan ya ɗan fito sai an kwatanta mutum da dabba mai irin wannan halin da wannan zunubi ta dalilin zunubi wa tabi'atuhu wa min al-qulubi ma yumsaku ala qalbi khinzir kun gani daga cikin zukata ko wanda ake shafe nasu su koma kamar irin aladu bi shiddati shabahihi ay shubhi sahibihi bihi saboda mai zuciyan yayi kama da alada kamar wanda bai da kishi wanda bai kishi mata shi da yo bai kishi diyar da mace ta tafi da daga dama ta tafi garin da ba ta ma garin bai sani ba wa minha ma yumsaku ala qalbi kalbin akwai wanda ake share zuciyarsa ta koma kamar ta kare su kuma sun sun abin nan ba yan hamishun suna zartara duniya kowa yana zartara dukkan abin nan ne in an samu mushe aw himar akwai wanda ake mai da shi suran jaki aw hayya akwai wanda ake mai da su suran macizai aw aqrab akwai wanda ake mai da su suran kunama kaga kunama ai kaga ita ma tana da muguntarta eh kowa da irin nashi wa minan nasi man yakunu ala akhlaqis suba al adiya akwai wanda ke komawa kaman namomin daji irin na gida wanda aka saba da su kenan na gida wa minhum man yatatawwasu fi siyadihi kama yatatawwasu tawuz fi raisihi akwai wanda zaka ga shi kuma shi yana tafiya yana takama yana jiji da kai kamar yadda dawi suke takawa in dawi ya buɗe gashin nan yana takawa ya kaga yadda yake dawi to akwai wanda zai koma dabi'a ce dabi'a dawisu ne abin da ya sani ya wanka ya sa kaya masu kyau amma bai iya sallah da shi in mace ce ta kwalliya ta sa jan baki ta sa kayan kaza ta sa kayan kaza ta fito ta tsaya wa ciki tana kallon cikin wacce tana kallon mutane na kallon da ko ba sa kallon ta shi ke nan abin da bukata to ba ta da bambanci da dawusu shi ma bai da bambanci da dawusu da makaranta ala ayi halin ta mu sai da ya bada labari wanda ake cewa ya mutu ya dawo sai da ya ce daga cikin laifukan da ya gani an nuna masa yanzu cikin wannan recap da aka yi masa na rayuwa sai da ya ga har in ruku'u da ya yi ko sujada da ya yi mai kyau saboda kada karin guga shi ya lalace ya sa kaya masu kyau da karin guga mai kyau to in ya ruku'u ko ya sujada mai kyau karin guga zai lalace to ya ki saboda haka sai da ya ga wannan laifin to wani ko ya je masallacin juma'a ma yanzu ba da duma yana gani za a yi raka daya amma yana jiran wani ne kawo da duma shi ya sa su shi na tare su hauka da kayan su lalace wani kuma ya ki zuwa idi saboda sabuwar riga an tashi ranar idi ana ruwa ya ce aiki kina an ɗauke mana kada mutum ya je idi sabuwar rigar ta lalace dama ba rigar sallah sunanta ba rigar yawo su mata ma sai su ce ma ƴaƴan an yi musu saka sababbin kaya sai kada ku sa kayan ku yau ku bari sai gobe sai za mu tafi gidan iyayenta sannan sai su sa kayan wannan a sa na bara ba na san saboda in kuka ɓata su gobe ba zan tafi ba wanda zan tafi da shi sai yanzu kuna zuwa kuka dawo idi za ku ci abinci ku damal damal da su to gobe in za mu fita da wani za mu fita in za su ganta ni ita ke kena bai fa to ita ma haka na ta kaya ita dauko tsofaffi ta sa ran sallah sai ba ga kayan sallar ta bai dai ka je gidan in kana zuwa gani bi ta gidan ta sa kan da dallalla to haka to saboda haka dawo su kenan shi kwalliya kawai yake da kaya kwalliya da za abu kayan nan ba dan a sa su bane a je bauta Allah kago da biyatan mu yanzu da aka zo in ana idi ko ana maganar juma'a ba ta kai a juma'a ka nemo kayan kama wanda suka fi kyau din ka saboda idi saboda juma'a ma saboda aje juma'a to shi ba na sallah bane kayan shi sai zai ga wani wani ba kwane yake ba da labari a nan ne in ba kuma ta bana karatu yace akwai mutumin da suke sallah da shi a Abuja kullun da jallabiya guda ɗaya da kwandalelan kai yake zuwa sallah to kusa da gidansu akwai wani dan house of rights ko ko minister naman da dai wanda yake wani dai mai mukami sai ran nan sai aka gane yana gida yana so ya je ganki sai ya shiga cikin gida kuma ya canzo kaya ya sanyo kaya zai shiga gidan makwabci ya ganki tunda yana gani amma kullun da da ya zo gai da Allah da kwandale da jallabi da jallabiya da kwandale da kai a waje wata rana na zo na wata unguwa sai da ne masu magana da ce masu ni gaskiya fa tare na ce gaskiya abin da muke ina ga baya ba daidai bane saboda da yawa mutanen da muke sallan nan da su da rana in mun haɗu da su ba ma gane saboda kowa sai ya zo da jallabiya da kwandalelan kai kowa da jallabiya da kwandalelan kai amma in rana ta yi kuma ya fito ya sha kaya ya sa hula ya yi ado in ka gan sai kamar ba shi bane kike gani da riga ɗaya kai shekara guda kana ganin mutum da ita kullum sallah azura da wannan jallabiya zai zo da kwandalelan kai amma in rana ta yi zai tafi shi da mamara ya sai je canza sa kaya masu kyau sun ka gan shi ya wuce sai ku haka kawai kai ba gane ina ka san shi kuma fuska sai ka san shi amma ba shi bane so da masallaci kullum da kwandale lanka da riga ɗaya kasan shi kullum kwandale lanka da riga ɗaya yazo da kwandale lanka shi da riga ɗaya ya ya tashi daga bacci to kaga daga ne ya za an ce al musalli yunadi rabbahu idan mai sallah ya zo ganawa ne zuwa ga Allah fa idza ataita ila sala idan ka zo sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wastagil li muraqabati maulaka ka zo ka shagaltu ka zo gana da Allah ka san ka zo gana da Allah sai ka zo da rigar bacci masallaci kuma an jima kai wanka kai burus wani ko burus din bai haka zai zo da baki damal damal in ne kuno kusa da kai ya kulle ka amma in yazo in yazo cikin masal abin nan ba amma in zai kai an jima ya yi wanka ya yi burus ya sa gogagun kaya ya fita turare ya yi tas ba ka gane shi in an dawo an jima yana shiga gida sai ciro wannan kayan ya dauko wannan dallabi ta gado ita da ita zai kwana da ita zai zo sallah asuba da kwandale da kai haka yadda ka dauki Allah ka kake a wurin shi in yana da ima kai ma kana da ita in babu kai ma haka yadda ka dauka haka kake a wurin sa yanzu na za ka ce gwamna yana neman mutum ko shugaban kasa yana neman mutum wallahi duk kayan su ma ta rasa wanda zai zaba kisa karshen ta in notice aka ba shi ya yi sabon dinki to aikin banza ma inda za a zo a yi fada ma ba a daɗe ba da ma mai auren koma aure fa mutum zai yi sai yayi sabuwar riga yayi sabon dinki babbar riga wani ma bai taba sa babbar riga ba sai sa bai ba hula in ya zo wani ranar daurin auren tun da bai taba sa babbar riga ba da ya sa ga riga tana haka tana haka kan kuma dama yayi ma hular kadan ya ka an kasa samu sa shi tun da bai da hula sai kwanda lelan kai yanzu ya sa hulai daga ga saura nan ka sa ya tsaka cikin sauran da ya rage ta baya ko ta gaba wanda lelan kai ya shiga cikin mace ke hula bai taba sa hula ba ko za hula ya je da alwala zai mace ta wurin ya tafi ya fito da kwanda lela kai a wannan na daura aure sai zamo hula ya samu babbar riga bai iya sa babbar riga ba da ai haka da yadda ta tsawo da ai haka bai iya ba wani ma sai zai fito daga cikin gidan sai abokai wanda suka saba sun kama sun nade mai riga kai haka ake yi a yayyafe mai amma yanzu an tsako zai kare yalla ga gaba da hannu ina kuta kuma yada da to har aboki ma sai ya dinki saboda abokin shi zai aure aboki ma sai ya dinki saboda abokin shi zai aure amma sallah ba yi ba yi mata wannan shiri sai mutum ya zuwa sallah da kwandalelan kai kuma mutum ba yaro karami ba in yara ne matasa su dama su ne su kan ganganci gyara masa ake ana ta gyarawa ana ta gyarawa Allah ya ji kamala ya ba balle kullun nukan tuna da shi da shi ne limanin kalma in wani abu ya dame ka ka je wurin shi sai ya baka shawarar da sai ka ji sauki datti da ne limanin kalma ba Allah bi ma'anar dan da ke Allah da amma dai mun ne da alkhairi kuma kirki ne wata rana na je wurin shi muna magana irin ana magana yara ana magana abu sai ce mallam Usman kai hakuri in dai yara ne kai hakuri abinda ake gudu su ma ganganci lokacin da ba za a ba su uzuri ba amma suna ganganci ɗabi'ar su da ganganci suna kananan shekarun nan a ta gyarawa in sun yi a gyara in sun yi a gyara babban matsala yaro ya kai sadda ba za a ba shi izini ba kuma ya yi ganganci ana dawo ana dawo a wurin ka shine babban masifa amma inda yana nan da yaron nan da an zo a ce yaro ko da sauki amma sadda za a ce wannan ba yaro bane kuma yana tsaro kannan to wannan ya fi safi a rai to auna ka gani amma mutum ya ce kar har yayi hurhura kawai ta zuwa sallah asuba da kwaddalelan kai an faɗi ma mutane an gaya mutane mun halitta da shi akwai alqaulul mubin fi aqra'il musallin shek siddiq mai shawi ya ƙara zuwa ya ƙara littafin sa aqra'ul musallin duk dan a gano kurakuran da mutane suke yi za su je gaban Allah suna babban kuskure amma mutane ba su ji ba sai mutum ya je da ya ga dama kai ai sauri a tafi saboda haka wannan dawusu ne su masu dawisu yana yanga ta cire shi wa minhum man yakuna balidan akwai wanda zai zama wawa shi kuma kal himar kaman jaki duk abin da ake nuna mai kuskuren da yake shi zai mene ta yau al ma'asi tunakkisul qalba sabo yakan mai da zuciya ta zama qalbun bankus ba ta gane gaskiya hatta yara al batil haqqan wal haqq batilan har zuciyar ta koma ta ga abin da yake banna shine gaskiya gaskiya kuma ita ce banna a juya a samu inkilabul mawazi to zuciya in ta birkice kaman kofi sai ka kife ta kace zaka shika ta da ruwa yi shekara 100 kana zuba ta garin to sai ka kula da ta baka zuciyar nan take bata san alkhairi ba daga sharri ba ta gaban mancewa haka ne ma alkhairi ta juya ya koma shine sharri sharri ya koma shine alkhairi akhbatul qulub kenan wal ma'ruf munkaran abinda aka sani a shari'a ita ta maida shi ne abin ki wal munkara ma'rufan abin ki kuma ya dawo shi take so ita ran wa yaqsudu wa yara annahu yasluh wannan sai ya dinga banna kuma ya gashi daidai yake ya dinga damal damal yana yin ba daidai ba yace daidai yake wasu ma har su goya mai baya ai ta tafiya haka damal damal ba nan ba can ba nan ba can ko ina damal damal to kuma masu iri su shike nan zuciya ta lalace wa yasarib dalala bil huda mutun ya koma ya sayi bata ya bada shiriya ga shiriya yana gani an shi bata ya bar shiriya wa huwa yara annahu ala al huda kuma shi yana gani yana kan gaskiya saboda bata ya kai bata zuciya ta zama mankusa wa kullu hadha min uqubat adh-dhunub al-jariyah ala al-qalb dukkan wannan ya faru ne saboda azabar zunubin da ke gudana kan zuciya zuciyar ce kullun zunubi na cikigo mata kullun zunubi ne mata feshi saboda haka sai ta koma haka har ta zama mankus nan an ya fito ko aljariyatu alal qalbi shi ma wannan a koma marju'u salik shi ma wancan nan ma na ɗaya dai aljawabul kafi duka gashi kan ibn al-qayyim na sha tara na karshe ubayyiqu sadr ai zunubi yana sa mutum ya ji kullum yana cikin kunci da matsatsi da damuwa wallazi yaqaw fil jara'im duk mutumin da ke fadawa cikin laifuka yana dai wa yuridu an ta'ati Allah yana kauda kai ga yi ma Allah da'a yana abin da ya ga dama a yabi ko sadruhu to kuwa kirjinsa zai zama matsatsi zai zama cikin matsatsi da damuwa bi hasabi iradihi gurgudan yanda ya kauce ba gaskiya gurgudan yanda ya kauce ma abin da Allah ke so gurgudan ka zuke ki maza ta bakan hanya ina ba ta gane gurgudan kaucewa shi gurgudan nisan shi daga cikin hanya qala Allah azza wa jalla wa man yurid Allah an yahdiya duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam Allah tabaraka wa ta'ala zai bude masa kirjinsa ya karbi musulunci da duk abin da musulunci yake da aikata su yana jin dadi sai ya ji dadin nan guda uku dadi yana kan doran kasa a duniya dadi lokacin da ya shiga barzakh dadi lokacin da za a je can darul qarar sai sa ake cewa Allahumma نسألك واتو لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله كذلك كن يدامك اللهم استرنا فوق الأرض يا الله كرفا منا أسيري منا دورا قتلنا وتحت الأرض لوك سنة مكشكر كشكتا ويوم العرض عليك ranar da za a gitta mu kuma a can wancan gidan to shine babban abin nan to wannan ya kubuta daga wannan mai wannan zuciya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi shiryar da shi zai bashi wannan wa man yurid an yudillahu wanda ko Allah ya so batar da shi yaj'al sadrahu dayyqa shi wannan Allah zai sanya kirjin sa ya zama cikin kunci da matsatsi da damu harajan kullun cikin damuwa da bakin ciki annama yas'adu fi sama' kai kace ana hauda shi sama da fiya ba lumfashi kenan lumfashi ya dauke an dora shi ya hau كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هكذا الله تبارك وتعالى كيسا كذلك كاد جتي ودن دبسي إيماني با أقامت أغابة أقامت وحلا دن دنيا وحلا كاتم معجزا سوما وحلا جدا أكو أنان دنيا وحلا إن أنش جكبري أغابة إن أنفتو مصيبة هكا ومن أعظم أخبار ضيق الصدر yana daga cikin mafi girman abin da ko zai sa mutum ya samu wannan kuncin na kirji al-irad anillahi ta'ala kaucewa daga bin hanya Allah dan mutum ya nuna ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ya sai abi to ya gamu da wannan wannan na farko ke da saboda ka shine sab asbab ai dhiq sadri al-irad anillahi ta'ala to sai ke da wa ta'alluqul qalbi bi ghayrihi da kuma in zuciya ta liku da wani wanda ba Allah ba mutum ya sa ma zuciyar shi son wani ko bin wani fiye da bin Allah tabaraka wata'ala in an zo ga Allah ya ce wancan ya ce an ci karo sai ya kibin na Allah ya na wancan ya ce wai shi ne wai godfather shi saboda haka godfather ne saboda abin da godfather ya ce shi kenan dole ya ko ya saba ba Allah to za a ji a gani cewa an yi kuskure wal ghaflatu an dhikrihi sannan kuma a sa mai shagala daga ambaton Allah mai wannan dabi'an kwata kwata ba zai tunawa ma balle ko ya ga mutane na zama na ta ta tazwihi su ambaci Allah ka ga mai addu'a so dubu ka ce ka riga karanta wannan addu'a ba zai ma tunawa balle har sai mutuwa ta zo yiwa ya fito abu na uku kenan to na hudu wa mahabbatu ma shiwa da kuma son duk wanda ba Allah ba shi zai je na son wani abu fiye da son Allah idan aka zo Allah baya so duniyar shi tana so sai ya kirin na Allah yayin na duniya sa saboda yana son shi yasa wani zai ji ko shirka ko kashe ko shaka ce saboda ya samu kuɗi zai iya wanda aka ce ko kalma kada a yi mata mara daɗi wani zai iya kashe ta don ya samu kuɗi ku duba in ba ku manta ba kisar da muka taɓa karanta wanda aka ce za a ba shi kuɗi ya je yanko hantan maman shi ya je yanko ta kuma saboda an ba shi kuɗi ya je yanko hantan yana gudu ya kai inda zai kai ya tuntuɓe ya faɗi bayan hantar ta zo tana mulmulawa cikin jini sai ya ji sauti daga cikin wurin hantar ya fito yana cewa waladi habibi waladi ina fata da ka fadi baka ji ciwo ba ita uwar kace shine ya fushi ya ya tunani yana dama ya ce kai ai yayi babban banna bare dau tukar da ya ce kaje maman shi ma kaje kansa kuma ta ce a ya hakuri ya waladi ya habibi ani rayuwarka tana da dadi gare ni kanka kashe ni so biyu Haka kashe ni sau biyu, in yanzu ka kashe kanka kaman kayan kisa biyu ne, ka banni da wancan ɗayan in ji da ɗayan kawai, kaka ƙara kashe ni kenan kisa biyu. In yana so kai ka rayu. To aula, aula. To saboda haka yau mutum ya zai to zuciya ce ta riga ta mutu. Ba ruwan shi wanda aka ce ko wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima ko magana ma har a kai ga mutum wai saboda ya samu kuɗi zai iya ɗaukar uwar ya yanka a baki kuɗi. Wa ta'alluqul qalbi bi ghayrihi a na koma baya fa inna man ahabba shay'an ghayra Allah ta Allah ka tsare ni. Kun ga duk wanda ya so wani abu ba Allah ba uzziba bihi za a azabtar da shi da wannan abu. Duk wanda ya so wani abu ya ba Allah to wannan abin zai zama shine alaba ga mutum. wasujjina qalbuhu fi mahabbatihi sannan kuma za a sanya zuciyar ta zama kamar cikin kurkuku wajen son wannan zaman kurkuku na da dadi haka za a daura zuciyar shi a kurkukun wannan abin da yake so wanda ba Allah ba sai a daure shi ya zama kamar yana cikin kurkuku kullum saboda wannan abin da yake so ko abin ya dinga gatsa masa azaba ba iyaka Allah ka bare mu shi ma wannan yana nan cikin ai shi zadul mi'ad da duba shi ma san me ko kutai ne ko wane ne zadul mi'ad dai a duba cikin zadul mi'ad shi ma wannan maganar tana dan ci mutum yana son kalin bayani sosai tafsiri ya na akwai wata yar sanarwa yar da kai ta da ba mu yi yin ta ba saboda sai dai saboda wasu wasu kila ko wasu gani ba amma mun sanar muka ce kamar yadda aka ce gwamnati ta sanar da cewa masallatai su bude kusan mu mu bude ba tuntuni muna ɗan ɗan kaɗan da nan zo to yanzu ana ta tambaya mata na ta tambaya kowa na ta tambaya to shi mu za mu buɗe namu masallaci dama muka ce muna jira ne mu sayi irin abubuwan da aka ce a mallaka na wanke hannu da wannan abun sawa na temperature kuma alhamdulillah an so wadancan kuma wannan ma shi ma wani bawan Allah ya kawo mana wannan abun har guda biyu ma na mata daban na wajen maza daban muna fata Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka don haka yanzu abubuwan da aka ce mutane na mun tana da saura naku naku shine bin da'a in an zo mutu aka ce za a samu wannan nawun to ya bari a sa masa sha a kai a sa don na taba ganin wasu mutane na taba ku labari masallacin juma'a suka zo lokacin da ake sa wannan gara din nan na gwada mutane a abin nan ma suka ki suka ce su ba za a gwada su a masallaci wannan hamaka ne ai tun da dai a masallacin gwadawa za a yi kuma ka shiga kai sallah to wai sai suka ce sun fasa sallah ma tun da aka ne suka koma kuma sallar juma'a to a kai ma abu ne abu in ya zo doka ta zo abu ba wai ana so ne sai an yi wa mutum ba ka wada idan ruwan mutum da da wannan abu lokacin kuma wannan lokacin ne ma ya kamata dan dai kawai mutane idan aka zo har wani su ce wai a ai ba a yarda da corona ko a ba yarda da wani abun nan bane da ita koronan da lokacin da wani ake tsoron ya sanyo bom ya kashe mutane yanzu wanda ya shiga bom ya sa bom ya je Kano mutane nawa ya kashe korona ko a wata kasa ba ta iri wannan kisan ba duk ko a America da take ko ina mu ba ta kashe mutane a rana ɗaya kamar yadda wanda ya kashe mutane ba da wannan bom ba ko ba ga bane to saboda haka abin an zo aka ce ga yadda doka ta ce mutum ya yi kokari ya riba wani abin nan ciki abu ne ba wai dan ana so bane ba kama ma zai sa a sa mutane aiki su tsaya a gefe su sai ka zo kowa sai hasa ma wannan abun yayi aiki a shi ma ba aiki bane in biya za a yi nawa zamu biya su masu masu haka to haka da Allah ya hakuri abubuwan da aka ce nan mu saboda mu ma kada zo a hana yadda aka bude masallaci mu ma mu bude namu mu zo mu yi sai za mu mu mu sallah mu da ni karatun mu da muke kamar yadda aka sani ya fi mana akan a ce mu kirin ka'idan kuma ya zama an bata abun nan saboda haka muna fata yan uwa su bada haɗin kai da aka zo za a gwada ma wannan abin kai da gwada ka kuma ka tsaya ka wanke hannu sannan ga abun sawa a baki ka taho da abun sawa a bakinka ko ka taho haka haka sai a rika yi ba za ka kowa ya bi ka'ida ya bi abin da zai saka da mata abin nan wannan shi ne kawai to da haka shi ne mun yanzu wanda muka ba su katin mu na yan takaitattu ne to su ba mana da katin mu yanzu abun ya zama bude tun da an bude hukuma ta bude masa kowane mazallaci yanzu bude yake mu ma mun bude namu shine kawai abin da ake so a ji Allah ya mana muwafaka na'am wa alaikum assalam kai sai ka bude sai ka bude ka bude komai kuma ka tsaya dan kawai da in baka gane ba ka zaba mutan waje kawai a bi ka'idan nan shi kenan shine kawai yanzu za a doro ya aiki a bai shi kawai a gana su zo da su zo kowa ya zo da abin takunkumi shi sa ta sa takunkumi sosai ya rike shi ne سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند سؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن فراد عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين